أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وجعلنا فيها جنات bayan mun raya ƙasan nan matacciya mun sa ƙwayoyi matattu an shuka a cikin ƙasan nan na saukar da ruwa in ji Allah na raya waɗannan matattu gashi har suna cin abinci wanda wannan ƙwayar da aka raya daga matacciyar ƙwaya da ƙasa ta bara gashi ita suke ci yanzu kar su yi musu ina ta da matattu wajen lafiya jannatin a wannan ƙasa wadda take ta mutu ɗin nan na raya ta da ruwan damana sai na sanya jannatin gonaki fiha a cikin wannan ƙasar gonakin kuwa min nakhilin wa anabin na dibinai da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun sai na kyakketa lambatu magudana iri iri a cikin gonakin ko a cikin duniya ko a cikin gonaki liyakulu min samari abin da yasa ne wannan na raya da binai da inabi na kyakketa magudana ruwa kenan liyakulu don su ci min samarihi daga ‘ya'yan itatuwan nan wanda ake dasawa afala yashkuru me yasa ba za su gode mini ba waje ya jannati ubangiji ya ambaci jannatin gonaki gaba ɗaya gona na kowace irin gona duk abincin mutane daga sama yake zuwa kaman kamar namiji ƙasa kuma ita take karɓa ta aifi abin da namijin ya bayar ita zama ita ce kamar namiji mai zubo abin da za a ci zuriyar da abincin da za a ci ita kuma ƙasar sai ta zama ta mata ta yi cikin waɗannan abubuwa ta aife su to su ne muke ci kullum waɗannan ƙwayoyi na waɗannan gonaki ko ko 'ya'yan dibinai da 'ya'yan inabi. abin da yasa ake yawan ambaton dabino a cikin alkur'ani don saboda larabawa musamman na makka da madina yawancin abincinsu ne dibinai din nan da inabin nan kuma shi dibino yana da wata daraja a cikin itatuwa ƙasar da aka halicci annabi adam aka ɗauki sauran aka halicci dabino a cikin itatuwa saboda haka take da waɗansu abubuwa masu kama da na mutum kowace bishiya in ka sare samanta za ta rayu ta rasu banda dabino in ka sare kansa ya mutu kamar ka sare kan dan adam kuma kowace bishiya ba ruwanta da maganganun mutane amma dabino wanda ya shuka dabinon idan wani ya zo ya ce nasa ne wanda ya shuka dabino ya ce to wannan dabino in ni na shuka kar ya sake aihuwa ba za ta sake aihuwa ba kuma saboda haka suke take da daraja a cikin itatu ake yawan ambatonta har ma aka kamanta ta wani wuri da kalmar la ilaha illallah كثيرة طيبة كثيرة آه مثل كلمة طيبة كثيرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وجعلنا فيها من آه من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون واللوكة أبنجي جاكا فتو أفيلي أتجن أيكن سا ويقول ما لا تعلم أبن دباين سكي توباس دوني تاثيري أتجي شيني يي أما يسا هجابي dan labule haka tsakani kaman bayin ne suka yi amma shi Allah shine yayi kaga nan yace fajjarna muka kekketa lambatu a cikin gonakin mutane ko kuma a magudanar ruwa a duniya gaba daya domin a samu abinci ubangiji yakan faɗa a wani lokaci wa lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min anabin fajjarna fi من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تجد من شيئا فجرنا خلالهما نهرا كجاء متاني labarin mutane guda biyu nan wanda na yi musu gonaki guda biyu na shuka musu dabinai sannan na na rarratsa musu dabinai a ciki da inabi na kekketa musu ruwa magudana a ciki Allah ya nuna kamar shi yayi alhali ko in ka je mai gonan ne ko dan kodago zaka samu yana yi to wani lokaci yakan saki labulen wani lokaci yakan ɗauke ce shi yake yin abubuwa duk abin da mutane suka yi Allah ne ya yi amma kuma akwai labule a ce su suka yi saboda in alheri ne a ba su lada in sharri ne a samu daman da za a yi musu sakamakon azaba amma komi ne ne kul kullum min indillah komi daga Allah yake ba motsi ba kawaci sai daga Allah na komi kuma liyakulu min samari wa ma amilatu aydihim afala yashkurun wa ma amilatu aydihim fassara guda biyu ne wa ma amilatu aydihim tare da abubuwan da hannayen suke aikatawa wato su suke yin shuka su suke yin noma su suke yin girbi su suke yin yanka wannan duk aikin su ne wannan aikin hannunsu kenan amma in sun yi shuka ba su suke tsirar da tsiri ba ba su suke raya tsiri ba ba su suke sa masa ƙwayoyi ba a farayatun ma tarusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah janna tambayar ku abubuwan da kuke shukawa ya fito ya muku ƴaƴa kam idan kun shuka ku ne kuke bi daga baya ku girma abin ku sa masa ƙwayoyi ko ni ne Allah shi ne a can da yake ce afaratun ma tumnun a antum takhluquna am nahnu khaliqun ina tambayar ku maniyin da kuke zuba cikin matan ku ku ne kuke shiga ku gina jinjiri ko ni nake ginawa Allah shi ke ginawa haka da yake tambayar mu ba abin da muka iya Allah shi ke yin komai subhanahu wa ta'ala wa ma amilatu aydihim hannayensu ba su yi komai ba na gina ƙwayoyi a jikin itatuwa ko ƙwayoyi a jikin karare ko a jikin ciyayi kamar su shinkafa duk dai Allah ne yake waɗannan abubuwa afala shkuruna to don me ba za ku gode mini ba ni na halicci ƙasa na sa ta ta bushe na raya ta na fitar muku da abinci na saukar muku da ruwa ya zuba a cikinta na fitar muku da abinci a ciki ne muku gonaki sannan na sa muku ƙwayoyi iri-iri ba ku iya ku yi waɗannan ƙwayoyi ba iyakan naku dai shuka da gyarawa ba za ku me yasa ba za ku gode mini ba alhamdulillah سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بند الله با وند با وند إيه الله كراج ذاك جنس ولا هو الكبرياء في السماوات ولله الحمد yi ta wa kansa kirari saboda haka manzo Allah yake cewa subhanaka la usi sana'an alayka kama afnaita ala nafsika sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu iya ididdige kirari da za mu yi maka kamar yadda kake wa kanka kirari ne ya ce subhanallazi sarki ya tabbata ga Allah ubangiji Allah ne fa yake faɗin haka sarki ya tabbata ga Allah ubangiji ubangijin halitta mai yin halitta mai yin komai da komai subhanallazi khalaqa azwaja sarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda halitta abubuwa mabambanta mabambanta iri iri mabambanta iri iri wato abin da ya sa azwaja kowane abu yana da dan tagwai dinsa wato kowane abu namiji ne da mace kowane abu namiji ne da mace komi biyu ne wato wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu mun yi shi iri biyu ko dabinun ne ma akwai namiji akwai mace mutane akwai namiji akwai mace dabbobi akwai namiji akwai mace ganya akwai namiji akwai mace komi akwai namiji akwai mace ko ka sani ko baka sani ba saboda komi iri biyu biyu ne saboda ya bar wa kansa shi kadai Allah ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba to da waye za a hada shi su zama su biyu sai an samu wani mutum mai uwa mai uba kaga biyu kenan Allah ya yi Hawwa'u ba ta da uba uwa ba ta da uwa uba kadai ke gare ta to tunda ba ta da uwa amma yar Adam ce amma ba ta da uwa to ya za a yi a samu mata abin haɗawa sai an samo wani namiji shi kuma yana da uwa ba shi da uba sai aka samo isa aka haɗa su da hawa'u hawa'u mace ce ba ta da uwa amma tana da uba tunda a jikin namiji aka kago ta isa namiji ne ba shi da uba a jikin mace aka ciro shi sai zo su su su biyu adam ba uwa ba uba mu muna da uwa muna da uba biyu kenan hawa'u babu uwa Uh, isa ba uba sai a hada biyu kenan wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn saboda haka kuma duk da baki daya ko menene biyu biyu biyu biyu Allah ke halitta iri biyu biyu namiji da mace namiji da mace dan ya zama shi shi kadai subhanahu wataala amma abin da ya gagari dan abin da ya gagari dan adam kenan dan adam in yayi mota ta namiji ba iya ba iya yin mota ta mata in yayi jirgi namiji bai da iko jirgi na mata ta mata in yayi keke namiji bai da iko keke ta mata in yayi babur namiji bai da iko babur ta mata balle ba haɗa su a ɗaki a cika su da mai a ce shi kenan su yi barbara kamun wata tara su aihu ba za su iya ba saboda ba halittar su bane ba su majazi ne kawai saboda kar su yi kama da Allah ahman yakhluqu kaman la yakhluq haka masu gina tukunya ba su tukunya namiji tukunya ta mata masu gina butoci ba su da buta namiji buta ta mata ko menene da Allah in yayi shi kamar zai guda biyu biyu biyu amma dan adam bai da iko yau kansa haka ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون آه سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الف... آه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض daga abin da ƙasa take tsirawa ko mene akwai namiji akwai mace wa min anfusihim ha kuma a jikinsu masu ƴan adam din ai sun gani akwai namiji akwai mace wa min ma la ya'lamu daga cikin abubuwan da sani ba marasa iyaka din nan wanda Allah kadai san iyakan halittarsa wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu آه ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فأنا جاية ومتان مكة متان الدنيا دي أبو ماكن الله wanda aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda bai iya rubutu ba aka ba shi littafi ya zama gagarau ya gagari kowa da kowa gashi mu'jiza a fili har gaba da gobe to ana gaya musu in suna mamaki ya Allah ya aiko annai Muhammadu yaya Muhammadu yace in an mutu za a tashi to shine ake nuna musu ba ku ga kaza ba wanda yayi kaza yayi kaza yin kaza zai gagare shi wanda yayi kaza yayi kaza yin kaza zai to shi aka aka soma da ƙasa domin ita muka fi sani anan aka aife mu kamun a tabo sama wa ayatun ga kuma abin mamaki da mun ce wa azal lahum al-ardu maytatu to ga wata ayar kuma abin mamaki din irin iko irin na Allah wa ayatun lahum al-laylu nasdaqu minhu an-nahara dare wanda muke fede wuni a jikinsa fa idahum muslimun in lokacin wuni ya kare kuma nan da sai ga dare ya dawo duhu ya dawo duk dai mu muka yi wannan inji Allah a wani wuri yana cewa qudrayatu mu inji Allah alaikum al-layla sarmadan إلى يوم القيامة وإله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ورأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وإله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Allah ce yana tambayar mu shin da Allah ya kawo dare ne gaba ɗaya ba wuni wa zai kawo muku abin haske ku haska ku ga wani abu ai ma in an yi haka ai babu rayuwar gaba ɗaya domin da ake da shi da ruwa da ake da shi wa zai wa zai kawo ranar da za ta tsamtsame waɗannan abubuwa a samu wurin zama ko ina ɗanye kuma yaushe za a samu ƙwayoyin da za a ci domin ƙwaya dole sai ta ga rana take yi in an abubuwa duk in ba su ga rana ba su yin ƙwaya to yaushe za mu samu abincin da za mu ci balle mu zauna kuma yaushe za a gina tukunya ta bushe yaushe za a gina bulog ya bushe yaushe za a gina gini ya bushe yaushe auduga za ta bushe har a mana riga da wando in babu rana banda duhun dai tukunna ba yadda za a yi dai domin dole ne sai an yi sai an yi su tukunya an yi su suturmi su taɓarya an yi abin kira an yi abin saƙa an yi abubuwa iri iri sannan a soma maganar rayuwa a rayu to in duk waɗanda da lissafa in ba rana ba za su yi ba to in ba rana a cikin duhu ake na za a samu wannan wai da Allah ya saki duhun dare ne kawai gaba ɗaya babu wuni wa zai kawo mana haske da amfanin rana babu kuma da ya sako rana gaba ɗaya ne ba dare ina za ku samu lokacin da za ku huta zafin rana sai ya kashe mutane domin lokacin garjin rana ma ana samun dare amma sai zafin nan na rana sai ya biyo mutane har cikin dare yana damun su to balle ba ake wunin ne kawai ba ba dare sai ba za a rayu ba sai jalala ta kona mutane sai to mina ya wa min rahmatihi ja'alakum layla wan nahara yana daga cikin rahman Allah da ya muku dare don ku huta ya muku rana don ku samu haske ku nemi abinci ku yi sana'o'i wannan shine ke faɗa mana nan fassaran wancan fassaran sa ne a can a cikin wancan sura ta suratul qasas wa ayatul lahum al-lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muzlimun ya ishe su aya ga dare dai yana cikin duhu sai mu fede cikin sa mu fitar da rana wuni ya fito idan wunin ya kare shi kuma maza maza sai dare ya dawo kaman da
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وآية akwai kuma babban abin mamaki har yanzu an koma sama kenan lahum ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha wannan rana da suke gani kullun tana gudana din nan ita ma aya ce ba a taba samun lokacin da aka ce an ba rana hutu ba za ta huta ba a taɓa ba ta hutu ba haka kuma daren ba a taɓa ba shi hutu ba haka wata ba a taɓa ba shi hutu ba kullum aiki suke yi tajrili mustaqarrin laha tana gudana har zuwa lokacin inda za ta tsaya wannan fassarorin wannan wuri suna da yawa a wurin malamai waɗansu suka ce abinda ake nufi tana gudana har lokacin faɗawanta a wannan ƙasa lokacin da za ta ɓulle wata ƙasa kuma can can kuma in ta gama aikinta ta faɗa ta ɓulle wata ƙasa wannan shine lokacin da ta kai lokacin faduwa to ta kai matukar ta kenan a yau sai gobe mu kan muganta sai dai waɗansu kun su gani a can wajen su Amerika amma mu dai nan ta gama mana aiki to mustaqarin laha a wannan wannan fassara kenan waɗansu suka ce a'a ai wato idan lokacin ɗari yayi rana ta koma arewa ne kudu babu rana tana tafiya tana dawowa daga arewa tana dawowa tana dawo sai ta dawo katsul istiwa tsakiyar duniya to ta iso inda take tabbata kenan yanzu kuma sai gangara sai ta gangarawa kudu tana tafiya lokacin da take arewa dare sai yayi tsawo nan ko sai ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ashida ashita rabiul mu'min dara layluhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu lokacin hunturu lokacin ne mumini yake da riba lokacin cin ribarsa kenan dare ya yi tsawo ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya yi ta bacci dare bai kare ba kuma in gari ya waye tashi da azumi ya soma azumin ba a daɗe ba an yi kiran sallah azhar dare ya dawo wato lokacin cin ribarsa kenan ga azumi lokaci kaɗan an samu azumi ga dare da tsawo a yi bacci a yi sallah a yi bacci a yi sallah dare yana nan to idan lokacin da rana take can arewa dare ya yi yawa a kudu to shine lokacin hunturu a lokacin da rana ta koma kudu lokacin da rana ta koma arewa kuma har yanzu lokacin da domin in ta koma arewa sai dare ya yawa a kudu in ta koma kudu sai wuni ya yawa a arewa lokacin hunturu a lokacin ne dare yake yin tsawo lokacin da ake shuka a lokacin ne wuni yake tsawo har takan kai ga dare wani lokaci ya kai awa goma sha hudu a wajen mu nan wuni kuma in lokacin ya kai awa goma sha hudu a wajen mu nan amma wani wuri wajen bulgaria nan kan ba a samun awa biyu ma wani lokaci sai rana ta fito kuma ta faɗi a kudancin duniya ko ku arewacin duniya gaba ɗaya in ta bar kudu to can sun dinga ganin ta kenan ba iyaka in ko ta bar arewa kudu sun dinga ganin ta kenan ba iyaka saboda haka daren su yake zama ɗan kankani ranar su take zama ɗan ƙanƙani mu ko da yake muna kusa da tsakiyar duniya ne katsul daidai da muke da muna kusa da daidai da makka ne saboda haka a katsul istiwa aka zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke ganin dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu in ana katsul istiwa in kuma ya gangara to yukhrijul hay yulijul layla fil nahari kenan wa yulijul nahara fil layli a wannan kenan limustaqarrin laha waɗansu na cewa a'a abin da ake nufi ai ta dinga tafiya kenan ba ta samun hutu sai ran da aka ce ai yau lokaci ya yi wa jumiyar shamsu war kamar an kama rana an kama wata an haɗa su idan sama'un shakkat kenan wa azin li rabbiya wa hukkat kenan wa azin lardu muddat kenan wa kan mafiya wa takhallat kenan a lokacin ne idan shamsu kuwirat kenan aikin rana ya ƙare aikin ƙasa ya ƙare aikin sammai ya ƙare yau matu baddal lardu gaira lardu wasu samawatu a nan naɗe sammai a nan naɗe ƙasai a koma sabuwar duniya sunan ta lahira za a yi hisabi kenan ta har zuwa wannan lokaci to wannan kenan amma su masu hai'a suna da maganganu da yawa a wannan wuri a ganinsu su ko masu ma'arifa za su ɗauki abin ne daga ƙasa su ce nan inda muke a duniya dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu matukan haɗul istiwa'i ne amma in an je sama ta duniya sai a samu dare guda ɗaya yana daidai da wata dubu ko ma fiye lailatul qadri khairun min alfi shaharin inda qur'ani ya zauna shekara 23 ana sauko ana saukarwa ana saukarwa har ya kare din nan in ku an wuce nan tsakanin sammai daga saman duniya zuwa sama ta bakwai sai a samu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni daya sai ya zama shekara dubu irin lissafin mu na nan duniya in ku an wuce nan an wuce alamul misali alamul misali an wuce alamul kasafa an wuce alamul misali sai a samu a wajen alamul jabaruti zuwa alamul alamul lahuti sai a samu abun ya canja sai a koma ya zama fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana wuni ɗaya na daidai da shekara dubu hamsin to tun da yake an naɗe sammai aka bar filin saboda haka filin ne ya zama wuni ɗaya na daidai da shekara dubu hamsin amma in an wuce daga alamun lahuti an doshi hahutu to kan kullu shay ya zama kulla yawmin huwa fi sha'anin kenan kulla yawmin huwa fi sha'anin babu ba wuni ba kwana ba rani ba damana ba lissafi komi ya kare komi ya kare sai Allah shi kadai ko waɗanne da maganganunsu su waɗancan in sun shiga nasu za ka ji babu dama tauraro kaza tsakaninsa da tauraro kaza tafiyar mil kaza tauraro kaza tsakaninsa da tauraro kaza mil tafiyar mil kaza duk suna faɗi a cikin ilimin su wayat wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim da yadda kasar take gudana da abubuwan da take bayarwa da keta ruwa din da yin komai da komai din da gudanar rana da yadda take gudana to takdirul azizil alim wato shiri ne irin na Allah ubangiji mai buwaya mai ilimi shi ya shirya abun baya sabawa in kaga mutum yayi abu ya gama sai ce ai bai ba sai ya rushe ya sake hadawa ai bai ba sai ya rushe ya sake hadawa sai dama ilimin bai ihada ba ilimin dai bai kai yadda ake so ba shi yasa amma da yana da ihadan ilimi to in ya gama abun yayi sai ya zauna daidai kuna ganin masu ashitak sai sun gama ginin su gaba ke da cikin kwakwalwarsu sun gama sai su nuna maka mafofin ginin gashi amma ba ba ba tona ko rami ba a tona ba amma sun riga sun gama gashi to haka dukkan mai ilimin abu inda ya ihara da ilimin sa sai yayi abun ya gama sannan ya fito da shi a rubuce sannan ya fito da shi a zane sannan ya fito da shi a kere ko ya fito da shi a sake to shi Allah nasa ba haka bane shi komi nasa a cikin saninsa yake yin sa da hikima kuma ba koya yayi kamar yadda bayin suke koyo ba shi ilimin sa azali ne abadi ne jahilci bai riga shi ba irin namu kuma jahilci ba zai biyo bayan sa ba irin namu zalika takdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم yadda muka shirya rana tana gudu har zuwa lokacin da aka ɗiba mata idan na wuni ɗin ne ko ku a'a na kwana ɗari uku da sittin ɗin ne ko ku a'a na ƙarewan kwanan duniyan ne nan dai dukka ana haka kuma shi ma wata nahu manazila mun masa masaukai masaukai masaukin mun masa masauki ishirin da takwas da waɗansu ƴan mintoci a cikin fasulla guda hudu fasulla guda hudu fasali na farko yana da kwana tis'in da biyu na biyu yana da kwana tis'in da biyu na uku yana da kwana tis'in da ɗaya na hudu na ƙarshe yana da tis'in da ɗaya wani lokaci yana da tis'in to wannan su ne manziloli na na da burjoji da masaukai na wata kwana ishirin da takwas da ƴan mintoci kaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim sai ya fito yana kankani sannan kuma in ya tsufa din sai ya tsufa ya dawo kamar yadda ya fito din ya zama kamar ah, irin ah, hannun dabinon nan wanda yake yin ƴaƴa idan ya faɗi ya tsufa sai kaga ya lauye in shekara sai ya tankwashe ya lau- ya tankwashe ya lauye to sai aka kamanta ah, fitowan wata din kamar tankwashe shi nonon dabinon nan wanda ya tsufa hatta ada kal ujun alhali ko da ya cika wuri lokacin da kai da kwana goma sha uku sha hudu amma sai ya dawo kamar yadda ya fito kamar yadda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasaluna anil lahilla qul ya waqitu lin nasi wal hajji me yasa shi wata yakan fito yana karami yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ya cika sannan kuma yana raguwa yana raguwa har ya kare ya zama kamar yadda ya fito sai Allah ya bada amsa ce ai mun yi haka ne don a samu sanin lokaci a samu sanin lokaci in babu wata yaushe za a samu a san lokacin da za a yi idda a san lokacin da za a za a rubuta ah, agreement to da waɗannan kwanaki ne ga ga awoyi ga makonni ga wata sannan a san yadda za a kirga shekaru li ta'lamu adad as-sinina wal hisab wa kullu shay'in fassalnahu tafsila saboda haka ne akai komi a kididdige komi a aune awu ko irin na Allah ba awu irin na mutane ba komi a kididdige a aune ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير وكل في فلك يسبهون kowanne yana aikinsa la shamsu yanbaghi la an tudrika al-qamara ba zai yiwu rana ta riski wata ba domin shi wata yana da saurin tafiya saurin tafiyarsa wato a cikin kwana 28 da mintoci yake yanke zangonsa ya gama aikinsa amma rana saboda rashin saurinta ko ko faɗin aikinta sai ta yi kwana 360 take yanke zangonta to kaga ba dama kenan su haɗu wuri ɗaya ah, wannan ya danne wannan ah, ko ko ga rana ta fito ga wata ya fito su haɗu wuri ɗaya ba za su haɗu ba wannan wurin tafiyarsa daban wannan wurin tafiyarsa daban to idan abin da yasa wani lokaci rana tana wani gefe wata yana wani gefe idan an yi haka zai yiwu ka ga wata da safi ranar 29 da yamma kuma a gan shi ya tsaya domin ranar ba ta kusa da shi balle ta rufe shi amma in suna tafiya wuri ɗaya to lallai za a samu dare biyu ba a ga wata ba in wata zai cika in ko ba zai cika ba zai ɓuya dare ɗaya amma wannan matuƙar suna kusa da juna a hanyarsu amma in sun rabu za a iya ganinsa yau da safe don rana ba ta kusa da shi balle ta rufe shi kuma za a iya ganinsa yau da yamma don rana ba ta kusa da shi balle ta hana a gan shi na shamsu yan bari ila an tudrikal kamara kowanne yana wurin aikinsa ba mai ba mai taba wani ba mai hana wani lashen zan bari lan tudrikar kamara ba zai yiwu rana ta a guje ta zo ta danna wata ta karbe aikinsa ba a'a duk komi a lissafe yake komi yana tafi a cikin lissafinsa ne walal lashen yan bari lan tudrikar kamara walal lailu sabiqun nahar ha kuma dare bai da iko aikin rana bai kare ce kai nazo a'a dole sai aikin aikin rana ya kare dare ya zo sai aikin dare ya kare rana ta zo ba kamar masu karbe ka- masu karɓeɓeniyan aiki irin namu na duniya ba ne wani lokaci lokaci wani sai ta tafi ba wani wanda yake riga wani lokacinsa ya yi kuma rana ba za ta zauna ba sai ta tafi ba wani wanda yake riga wani ba wanda yake cin iyakan wani walal lairu sabiqun nahir wa kullun kowanne daga cikin ranar da wunin da daren da watan kowanne wato fi falakin yasbahun da rana da wata da taurari kowanne yana da falakinsa wanda yake ninkaya a ciki masu falaki sun ce ai duk da ƙasar ma da aka ambato da farko ita ma haka ɗin ne to amma da yake mu mun saba ƙasa a shimfiɗe take muke ganinta kuma da yake Allah ya san muna ganinta a shimfiɗe ne jarar kunar da bisaɗan to sai muna ganin a shimfiɗe ɗin take amma su masu geography sun ce kamar yadda wata yake tafiya taurari suke tafiya rana take tafiya ita ma ƙasar wata tauraruwa ce mai tafiya tana zaga rana wata yana zaga ta kamar yadda suke faɗi da bakinsu to mu shi yasa Allah da yake ya san ilimin mu yadda muka gani din haka sai yace wa ayatul lahum lardul mayta aya na sai da ya gama maganganu yayi sannan ya kama maganan wata da rana sannan ce kullun to da yace wa kullun da yana nufin rana da wata ne kadai ba don sunan taurari bai shigo ba da yana nufin rana da wata ne kadai sai ce kilahuma to amma da yace kullun kowannen su fi falakin yasbahuna an shigar da kasar kenan da taurarin da watan da ranar duka suna ninkaya cikin filin Allah
وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا أمنا ذرياتهم في الفلك المشحون ما قال الله كذا ما ينتهي نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر أقولهم mu mutanen annabawa Allah ya umarci mu in za mu magana da mutane mu dubi yaya hankalinsu yake mu gaya musu magana gwargwadon hankalinsu kaga duk waɗannan abubuwa akwai inda aka isharorin su a Qur'ani isharori cikakku amma sai a faɗa wa sahabbai gwargwadon yadda zamanin su da hankalin zamanin zai iya ɗauka haka ana tafiya in sahabban sun fassara tabi'ai sun fassara in wasu abubuwa sun zo sun kullo to sai Allah ya hura zuciyoyin mutane ya gaya musu ko kuma ya aiko musu daga anguwa don waɗansu ilimin taurarin kafirai sun fi musulmi saninsu yawanci in ka ji masu ilimin hai'a na sama in suna maganar taurari sai ka yi mamaki yadda kowanne yake suna ba da mamaki amma kuma ba damuwa yanzu da minista da kwalamba na shugaban ƙasa wane ne ya fi sanin asirin gidan shugaban ƙasa to wanne ka fi so to to wa ministoci ne mu ai almusallimi na ji rabbahu ne ai ministoci masu ganawa da Allah ba masu binciken kayan kayan kayan cikin gidansa bane saboda haka abin da muka sani fiye da ba su san abubuwan da muka sani ba abubuwan da suka sani ko bai dame mu ba don ko mu san su ba komi idan mutum bai san asirin halitta ba komi amma in mutum bai san Allah ba akwai komi in dai baka san Allah ba baka san annabawansa ba baka san mala'ikunsa ba baka san bayinsa zaɓaɓɓu ba baka san bayinsa waɗanda suke la'anannu ka bambanta ba to akwai magana amma don baka san asirin sama na taurari da wata yadda yake gudana da kayan cikin ƙasa da asirin itatuwa da ganyaye da asirin dabbobi da yadda abubuwa suke gudana in baka san sosai me wani zai san su wani zai san su zo ya maka aiki amma tauhidi ba wanda zai sano shi ya zo ya maka aiki amfane ka idan wani ya san asirin halitta zai zo ya maka aiki aiki amfane ka ko da baka sani ba amma in wani ya san tauhidi ya san ibada ya zo wurinka ya gaya maka kurun bai koya maka ba bai amfane ka ba saboda haka abin da muka samu shine muhimmi sanin Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa da sunayensa da sanin annabawansa da mala'ikunsa da sanin bayansa zaɓaɓɓu da sani domin ainihin da Allah ya halicce mu ‘yan adam sai ya mana hawa bakwai waɗansu ya ajiye su wurinsa sunansu annabawa ya ajiye su wurinsa su ne annabawa in kai imani da shi an baka da su ba zai yadda ba wal iman an tuminu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi ɗaya kenan to sai ya sa musu waɗansu bayi waɗanda suke la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'alu kaman sojoji wanda suke jiran ba da umurni a ba su umurni su yi sune mala'iku sai ya hada suka zauna wuri ɗaya tare da annabawan wuri ɗaya wannan dukkan su ana kiransu masu muna wato Allah ya kiyaye su ba za su iya sabon Allah ba don ga su ga Allah za cikin mutane mu din nan da muke tare a nan ko da ga ga mutane zaka iya yin wani abu ai ko wani ba zai iya aihuwa ba inda cikin mutane gaban jama'a haka za a iya ba za a iya ba saboda haka annabawa suna gaban Allah mala'iku yaushe za su iya saba masa ko gaban ko gaban mutane ka iya kake ka iya sabon Allah balle gaban Allah to kasa da su su wayannan haske ne zalla su annaba da mala'iku ko da yake suna da jikuna irin namu amma haske ne shine ma'anan su kasa da su akwai wasu mutane su ko bayin Allah waliyai ake kiransu haskensu ya fi duhunsu yawa amma ba masu haske ne irin na farkon ba to su kiyayayyu ne wurin a hizdu ne da su ba ismatu ba Allah bai kiyaye su daga sabon Allah ba amma ya kiyaye su daga yin kaba'irori ko sun fara cikin wani abu nan da nan za su istighfari su tuba bi kenan ga haske zalla ga haske yafi yawa sai aka dawo wurin mu nan inda muke yanzu waɗansu haske da yawa waɗansu haske kaɗan waɗansu haske da yawa waɗansu mu ne ake kira mu musulmi hawa uku kenan ko to muna shiga masallaci tare da waɗanda suke ba su da imani sunansu munafukai amma mu musulmi ne to mu ɗin nan sai aka haɗa mu da waɗansu mutane tun daga sahab- tun daga su ainihin waliyan har kawo inda muke an haɗa mu da wasu jikkuna su ma ba a ganin su masu sauri ɗin irin mala'iku sunansu aljannu wa inna minna salihuna minna duna zalik akwai mutanen kirki a cikin su akwai mutanen banza kamar mu mu ma ba haka muke ba minna salihuna minna dun zalik ko akwai mutanen kirki cikin akwai mutanen banza ko to su ma aljannu haka suke akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ba kaman mala'iku ba mala'ikun mutanen kirki ne zalla bayin Allah ne na kirki zalla to daga nan sai aka samu waɗansu mutane su sunansu munafukai a zahiri su musulmi ne a baɗini su kafirai ne ba musulunci ba imani a zuciyarsu wato kafirai ne matsorata sai suka sa rigar musulmi don su tsira da mutunci su tsira da iyalansu da dukiyoyinsu ana kiransu munafukai su misalin su kamar ragon uda ne su ne gasket tsakanin musulunci da kafirci su munafukai in ka dubi waje daya lokacin da suke zuwa sallah su musulmi ne in ka ji lokacin da suke mitin da kafirai yan uwansu su kafirai ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalu ila shayadin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un in suna tare da musulmi dama ai su musulmi ne ba tambaya amma in suka koma wajen kafirai kar ku gauna tare da waɗancan muna so mu samu muku asirinsu ne fa wasa muke da hankalinsu don mu samu muku asirinsu ne mu muna tare da ku ne suke gaya kafirai to misalin su kamar ragon uda ne ragon uda rabi fari rabi baki idan ka ɗauki bakin zani ka rufe farin ka samu bakin rago in ka samu farin zani ka rufe bakin ka samu farin rago wa zalikul ladina amanu qalu amanna lokacin da munafukai suke sallah ragon uda an sa masa farin zani kenan ya zama farin rago lokacin da suka zo koma wajen kafirai yan uwansu ragon uda an samu bakin zani firin farin ya zama bakin rago to su ne gasket tsakanin haske da duhu to sai ƙasa aka samu wasu kafirai masu sauki su ne ahlul kitabi muna da zumunta tsakaninmu da su za mu auri 'ya'yansu za mu ciyan kansu amma su ba za su auri 'ya'yanmu ba don me mu mun yi imani da annabawansu mun yi imani da addinin su mun yi imani da littafin su da ƴar su da ta shekara dubu a gidanmu ba za ta ji zagin annabi Musa ko annabi Isa ba ko akwai har abada ko rena addinin annabi Musa ko rena addinin Isa akwai ba har abada saboda haka muke da dama mu auri ƴaƴan su abin da ba za mu ba su ƴaƴan mu ba domin su ba su yi imani da annabi mu ba ba su yi imani da littafin mu ba ba su yi imani da addinin yadda mu muka yi imani da nasu ba saboda haka ba za mu ba su ƴar mu su bata ta ba to su wannan kafirai ne amma akwai haske saboda haka ma ba a cika son a ce musu kafirai ba a'a sai dai ahlul kitabi ake ce musu lam yakun allazina kafaru min ahlul kitabi ko da yake an ce kafaru sannan aka ce min ahlul kitabi wato min taqidiya cikin jumla wal mushrikeena mufakkina to daga nan akwai waɗansu kafirai ƙasa da su nan fa mun samu lissafi guda uku ko ga annabawa haske zalla ga wali haske yafi yawa ga sauran irin wada akwai duhu akwai haske akwai duhu akwai haske ga kuma munafukai rabi fari wato rabi haske rabi duhu to ga arar kitabi suna kusa da mu saboda sun yi imani da abubuwa da yawa da muka yi imani da sun yi imani da Allah da tashin kiyama da hisabi da annabawa suka ware waɗansu wanda mai da su ba haka bare to ƙasa da su akwai wasu kafirai sun san Allah amma ba sa bauta masa wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la Allah in ka tambaye su waye san waye kasance Allah to yasa ba za ku bauta masa sai ce mu gada ba mu tsafi muka gada mu tsari muka gada mu gaji irin naku na sallah ba amma mun san Allah amma ba ba sa wannan duhun su ya kenan da cikin kashi kashin duhu wannan duhun su ya fi duhun na sama da su don su ba mu da iko mu auri ƴaƴan su sai da in sun tuba ba mu da iko mu siyan kansu yankan su haramun ne su wuje su masu tsafi so sai ƙasa da su na ƙarshe kenan masu cewa nature ce take yin komai wai ba su da Allah yadda Allah ya ɗauki mala'iku da annaba ya ƙunsa su cikin sifofinsa in kai imani da shi ba zai da sai ka haɗa masa da su su ko wannan haka Allah ya buɗe ta ya zuba su a ciki sai ya kulle wasan Allah ba sai halitta wasan Allah ba sai halitta saboda haka in kar- karanta Allah nuru samawati wal ardi zai baka duk waɗannan guda guda guda bakwai din zai baka su Allah nuru samawati da kamun ka gare zaka ji duk sun fito ah, sai ka ji ya ce ah, au ka zulumatin su wanda suka ce ba su da Allah din kenan fi barin lujji ya ga ce maujun min fauki maujun min fauki sahab zulumatun ba za fauka bad idan akhraja daw lam yakdariha wa man lam yattali Allah lahu nuran fama da min nur to waɗannan to ko ne da abin da suka sani bismillah me kace nan ce ha وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا مظلم والشمس يدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز ولقد قدرناه منازل حتى آل كالأجول قد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها ملنا وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون ya ishe su abin mamaki in ji Allah wa ya tallamu wannan haman na zurriyatin fil fulkil mashhur ya ishi mutanen makka da dukkan mutanen duniya gabaki daya ya ishe su anna mu ne in ji Allah haman na zurriyatin fil fulkil mashhur a cikin jirgin nan cikakke jirgin annabi nuhu kenan a ciki aka ɗebo tsabobin mu aka kawo mu duniya da babu jirgin nan da yanzu babu dan adam tufana ta cinye dukkan duniya gaba ɗaya ba sauran mutane sai wanda suke cikin wannan jirgin to muka ɗauko zurriyarsu zuriya ana faɗawa mutanen asali zuriya ana faɗa mutanen reshe zuriya za ka ji mutum yana ce mu a zuriyar mu duka ba mai yin kaza mu a zuriyar mu duka ba mai ina nufin da iyayensa da kakanninsa amma zuriya abinda aka fi sani ƴaƴa masu zuwa gaba amma duk ana faɗawa asali zuriya ana faɗa far'i zuriya mu muka ɗauko zurriyarsu fil fulki a cikin wannan jirgi almashhuri wanda yake cike da 'yan adam da sauran dabbobin da aka ce a ɗauko su wannan kenan har yanzu ya ishe su abin mamaki mu ne muka yi musu jirgin da yake ɗaukan su da su da ƙananan yara da mata da komai suna tafiya a kan ruwa mu muka yi musu wannan wanda a gwaje ma yaro ba zai iya tafiya ba amma gashi a cikin ruwa amma a cikin jirgi duk wannan ya ishe su abin mamaki وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
wa kharajna lahum min mislihi ma yarkabun sannan daga baya muka halitta musu min mislihi jirage masu kama da wannan jirgin na annabi nuhu ma yarkabuna abun da za su rika hawa jiragen ruwa ne a wani wuri yana cewa wa yakhluqu ma la ta'lamuna muka halitta musu daga bayan bayan jiragen ruwa a bayan mun halitta musu raƙuma da da jakuna da dawaki da alfadarai masu ɗaukan kaya masu ɗaukan su mun musu jiragen ruwa da gaba muka halicci wani abun da ma da can ba su san shi ba ko sunansa ba su sani ba sunansa motoci da jiragen ƙasa da jiragen sama ko sunansu da ba su sani ba duk mu ne muka yi waɗannan وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء إن من قداما da mun ga dama in mun gana nugurikum sai mu dulmu yadda su cikin zurfin ruwa da jirgin da su duk gaba ke da mu nitsar da su cikin ruwa fala sarika lahum ba wanda zai ce gudumawa jama'a gudumawa jama'a zo a cece su babu wanda zai wannan wala hum yunqazuna kuma ba wanda zai zo daga baya ce bari mu cece su mu fito da su daga ruwa ba wanda zai wannan in nayi wannan to a jirgin annabi nuhu ne aka yi masa haka ba wanda zai zai iya yin ceto da jiragen mu ne Allah ya ce a nitsar da su shikenan ba wanda zai ce gudumawa ai wani abu ba wanda zai kawo gudumawa ko a samu mutane masu rai إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين illa ramatan minna wa mata ilahin sai dai abin da yasa ba koyaushe muke nitsar da jiragen ruwa su harkar da yan adam ba ba kowane lokaci muke kawo accident na mota a harkar da yan adam ba ba kowane lokaci muke kawo accident na jirgin sama a harkar da yan adam ba a'a saboda jin kai a ɗauki mutane cikin sauƙi da kayan cikin sauƙi a kai musu kuma akwai masu tsawon kwana kwanan su bai ƙare ba saboda haka jirgin ba zai nitse ba da su mota ba za ta yi karo da su su mutu ba jirgin sama ba zai faɗo da mu- da su su mutu ba saboda kwanan su bai ƙare ba وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وزاكين لمتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذا أكي وكافرا مكة وأذي aka ce musu in fa an gaya muku labaran kafiran da suka wuce fa ga abin da ya same su ga fa abin da ya same su in fa kuma yi da hankali da abin da ya wuce yadda aka yi wa kafiran da misal ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salih ma qawma nuhin minkum bai in mun faɗa musu wannan ko ce kuma yi da hankali da abin da ya fuskanto ku akwai fa haraka a gaban ku akwai mutuwa ko a kashe ku wajen yaƙi ko kuma a ba a kashe ku wajen yaƙi ku je ku tar da Allah a kabari ya sa mala'iku sai taimako azaba ina ce ku tuna wannan ku ji tsoron Allah ku tuna wannan ku ji tsoron Allah in kun tuna kun ji tsoron Allah kun bar kafirci la'allakum turhamuna za ku samu rahamar Allah sai sai su kauda kai su ki zai zo gaba وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها مؤردين أما بم ماكي da ayoyin da ake nuna musu na ji na labaran mutan da da na gani na ƙasa da na sama da na ruwa da na mutane wanda ido yake don abubuwan mamakin Allah iri biyu ne akwai wanda za ka ji labari da kunnanka ga yadda Allah ya halitta halittarsa sama da ƙasa da Adam da mutane da yadda ya yi ga mutan da yadda suka zama ga yadda suka yi duk wannan ayoyi ne ka ji su ajiye akwai kuma wanda za ka gani da idonka in ka dubi wannan ƙasa ga rani yadda ke zama ga damana yadda take zama ga komi yadda yake gudana ga taurari ga wata ga komi yadda yake gudana ya ishe ka tanzirin ayatina fil afaq ya fi anfusun har ka dawo ka dubi kanka wato ya ishe ka abun mamaki wa ayatun lahum أنها مرنا ذريات في الفلك مشهون وقرنا لهم مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا متاع الله وإذا كنتم تقوى بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية هو يوشي أكاوس أبو ماماكي من آيات ربهم daga abubuwan mamakin Allah Ubangijinsu ko yaushe aka kawo musu labarin mutan da ne labarin ƙasa ne labarin rana ne labarin wata ne labarin jirgin ruwa ne duk lokacin da aka ba su labari sai su kauda kai kamar ɗan jaki kan basu je kan basu gani ba illa kanu sai sun zama muridina masu kauda kai an haga barin ganin waɗannan abubuwan mamaki ko jin waɗannan abubuwan mamaki وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إذا كافرا مكة ما سوى هذا لله وهذا لشركائنا إن sun fitar da wani abu da yake don me kake wahala kana ciyar da kana ciyar da mutanensa da dukiyarka baka bari Allah ya ciyar da su sai Abubakar ya ce ah ai Allah ne yake ciyarwa amma Allah ya kawo jarraba ya ba ya yi wa waɗansu talauci don su yi haƙuri ya ba waɗansu dukiya don ya jarrabe su su taimakawa talakawan ai duk na Allah ne duk jarraba ne daga Allah shi ko dai maganan kullum a cikin bata yake shine idan tumu lafi da zalimi
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin idan an musu maganar lahira ku ji tsoron abin da zai same ku ma baina adiku ma karfakum din nan ku ji tsoron abin da zai same ku a gaba sai ce shi kun sha gaya mana wai za a yi mana azaba kun sha gaya mana wai in an mutu za a tashi yaushe ne za a yi ne yaushe ne za a yi ne mutum hadha alwa'du in kuntum sadiqin in maganar ku gaskiya ne yaushe za a yi ne
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
to alhamdulillah Allah ya mana gafara Amin.
Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah ta kawo shugaban mu da alheri Allah ji kanmu musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu da biya da biya Allah ya biya bukatun masu neman addu'o'in mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci taimaki musulunci Allah ya karya zalunci taimaki adalci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين